أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك أنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريت الله ربا haka ne kun uku ga watan ramadan kalanda musulunci tana shekara ta 1445 wanda dai da sha uku ga watan uku shekara ta 2024 jiya muna gargare na ƙarshe fakara ta ƙarshe a suratul talaq surar da ta jibinci hukuncin shika da ladubbansa da dokokin Allah a cikinsa mala ya karanta mana aya ta takwas zuwa ta sha ɗaya ya rage aya ɗaya mukammala sura sai kuma lokaci man halinsa ba mu samu isar da dukkan saƙonin da ke cikin ayoyin ba haka mala sai a sake karanta mana su a wuce zuwa ƙarshe sura sai mu bi su sama-sama domin mu yi ɗarwaya mu shiga sabuwar sura in Allah ya so
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات جنات يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
tabaraka wa ta'ala yace wa ka'ayyin min qaryatin da yawa an samu alqaryu ko kuma a ce babban birni mai yawan jama'a atat an amri rabbiha mutanen alƙaryar nan mutanen birnin nan sun yi taurin kai ga barin umarnin ubangijinsu wa rusulihi suka saba ma manzanninsa fa hasabnaha sai muka yi musu hisabi hisaban shadidan hisabi mai tsanani wa azabnaha azaban nukra muka azabta su azaba mai matukar abin kyama azaba mai munin gaske wanda ya nuna kenan Allah tabaraka wa ta'ala in an saba umarninsa baya jinkiri fa zaqat wa bala amriha sai suka dandani sakamakon wato fitinar da suka jawo makansu da aƙibar al'amarin da suka yi wa kana aqibatu amriha khusra kuma ƙarshen al'amarin sai zamo shine sun tafi sun yi hasara a'adda Allahu lahum azaban shadidan Allah ya musu tanadin azaba mai tsanani da ka fattaqullaha ana muku wa'azi jama'a ku ji tsoron Allah ya ulul albabi ya ku masu hankali alladhina amanu wa suka imani qad anzala Allahu ilaykum dhikra hakika Allah ya saukar da zikiri a gare kenan duk wanda kaga yana bijire malamarin Allah hankali bai ishe shi domin da Allah ta'ala ya gargadi ya gargadi sai ya ce fattaqullaha ya ulil albab masu hankali ku ji tsoron Allah da haka duk mutumin da yake barin al'amarin Allah ya bi son zuciyarsa to hankalinsa bai cika ba cikar hankali babbar alamarsa ita ce aga kana bin Allah Allah ce kada anzalallahu ilaikum zikra Allah ya sauka muku da zikiri ya sauka muku da ambato shine alqur'ani rasulan ay wa arsala rasulan ya aiko muku manzo haka Allah ya ba mu littafi ya ba mu mai karanta da littafi ko kuma kada anzalallahu ilaikum zikran Allah ya kawo muku daukaka wace daukaka ce rasulan yatlu alaikum ayatillah a ce cikinku aka samu manzo mai karanta ayoyin Allah wannan ɗaukaka ce a gare don haka babu wata al'umma mai daraja kamar mu saboda babu al'ummar da aka yi ko manzo irin namu ya tulu alaikum ayatin lahi mubayyinat manzo ne yana karanta muku ayoyin Allah waɗanda ke bayani don haka babu wani bayani kamar na alƙur'ani duk wanda ya ce maka alƙur'ani ba a gane shi to takwali ne shi amma masu hankali da basira ba abinda suke gane ya kamar ƙura'ani wa man ahsanu min Allah qila wa yafi Allah yayi magana tun kace ba a gane magana Allah to tawa za a gane kuma yana muku haka ne li yukhrijal ladina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur saboda ya fitar da masu imani waɗanda ke aikin ƙwarai daga tarin dufai zuwa gudunin haske wannan in kana so samari na message takaitaccen saƙon manzanni shi ne a fito daga duwaje ga haske kamar yadda Allah ta lafi kitabun an zalnahu ilaika litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila sirat al-aziz al-hamid سورة البقرة الله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم تصور هكا بتادة دهن جاهلية دقوما وازوها كحسكن شريعة شيني تكيكتشن حسكن دكا من ذنن الله وإن الله تعالى شيء هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور سورة الأحزاب كو وإن الله بكم لرؤوف رحيم وإن ال... حبيبني أقيت أقيت أحزاب وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه السلام ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تهيتهم يوم يلقونه سلام ولقد أرسلنا نوحا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بآيات الله دون هكا النبا وابن السكي شيني سترد متاني أدوهم جاهلية su mai da su a hasken musulunci wannan kuma ita ce muhimma ta malamai cewa a fidda mutane daga ƙarya zuwa ga gaskiya a fidda mutane daga bata zuwa ga shari'a a tsamo mutane daga halaka zuwa tsira a hana mutane shiga wuta a kai su ga hanyar aljanna wannan shine takaitaccen sakon manzanni da annaba kuma shine aikin malam haka duk malamin da ya waye gari ya daina dauki mutane daga duhu zuwa ga haske ya rinka kashe fitilar yana mai da su duhu to wannan kaga ba khalifan manzon Allah ne ba sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan yayi aikin kwarai yudkhiluhu jannat zai shigar da shi gidajen aljanna kaga dai sunnar Allah ce duk inda magana imani zai tsayawa sai ya kawo aiki duk da yake aiki bangare ne na imani dan ba ka zama mumini babu aiki ka ce ni na yarda da Allah amma ban iya bauta Allah babu na yarda da manzo Allah amma ban bin tafarkin manzo Allah babu ba zai yi ba don haka ayyuka suna cikin imani kuma ayyukan suna ƙara ƙarfafa imani kuma rashin ayyukan yana raunana imani imanu na ya zidu bi ta'ati nuqsanuhu yakunu bi zallati in salati kai imanin ka zai ƙaru in kai sadaka imanin ka zai ƙaru in ka saba ma Allah ko da da harara ne imanin ka zai rabu amma tare da haka sama da wuri 80 cikin alkurani da zara Allah ya magana imanin sai magana aikin kwarai sau da ya nuna maka cewa wannan imanin da ke cikin zukatanmu shi kadai baya isa a yi tutiya da shi har sai an marasa rakiya da ayyukan kwarai wa man yumin billahi wa ya'mal salihan yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan duk wanda ya imani kuma ya aikin kwarai Allah zai shigar da shi gidajen aljanna wata mata ta ce manzo Allah bayan mijinta ya shahada zalawa ya samu aljanna ya ce aljanna guda ɗaya innaha jinan aljannatai ne ba guda ba ba biyu ba suna da yawa to kaga a suratu rahman Allah ce wa liman khafa maqama rabbih wa min dunihima ta haka mataki mataki ne kowa da irin tasa Allah ka ba mu aljanna madaukakiya amin tajribin tatiyar anharu ƙoramu suna gudana saboda cikar ni'ima a ƙarƙashin wa'annan gidaje khalidi na fiye abadan suna matabbata ciki har abada shi daɗin aljanna babu daɗinsa kamar bai ƙarewa laifin daɗi? duk wani daɗi na duniya kamar tsutsan mangoro ne kana ci zai suɓuce da ya faɗi ƙasa an wuce wurin ko wani kan ɗauko ba za ka jisa da zaƙi irin wancan ba haka duniya take kuma cewa take yanzu wani mun yi sahur da shi amma ba za mu yi budin baki da shi ba yanzu haka ana shirin jana'izarsa je ma an haka na ga wata update ɗinta ma da safe ma bayan ta yi sahur ta yi update amma kafin la'asar an yi sanarwar mutuwar so duk wanda kake jin daɗin duniya in ka tuno karewa zai yi kuma karewa yaushe baka sani ko ya kare da mutuwa ko ya kare da ciwo ko ya kare da kubcewa wani bala'i sai ma ya mantar da nima na ga wannan shekarar da aka yakin gulf na farko 1990 a wancan lokacin duk duniya in ana magana ni'ima kuwait ake magana na inda kai ni'imarsu kuma har yau duk duniya ina zaton kudinsu su ne gaba kudinsu sun fi na ko'ina daraja a duniya wani ya taba bani kamar naira goma tasu a kuwait da ita na hau bus na tafi madina na yi ziyara na ci abinci na yi hidimomin da nake kwana wajen shida na dawo makadu a cikin naira goma ta kuwait diran har yanzu har bayan yaƙi kudinsu na da daraja to a wannan lokaci malam muka rika ganin motoci ka ga jip ta kai jip an dankaro mata family samanta an ɗauru kaya ga tamfal ga tabarmi ga kayan shayi sun koma 'yan gudun hijira in ka tambaya sai ce maka wallahi shago goma sha biyu gare ni na zinari amma na baro su duk kudin da ba kashi ba wanda za ka iya sawa aljihu ya tashi aiki haka saddam ya sa aka rika kara tireloli ana iba dukiya ana yi iraki da ita su ko suna barin gari saboda fitina kafin nan sun yi wani taro a masar a cikin watan zulhijja na 14 1410 sai saddam yake cewa gobe za mu yi buɗin baki a bagdad amma za mu ci abincin rana a riyadh da haka yana fadawa iraki saudiya sai ta cikin ta ɗauki ruwa saboda su sai inda abin da yake nufi kuma lokacin amerika ce ta reno su kuma take ingizo shi sannan kuma take za ta yaƙe shi kuma abin da ya faru ɗin ke da bai taɗa shi da iran faɗa bayan an shekaru da ƙyar an kubuta ayatollah ya haƙura sai ta kuma haɗa shi da iraki daga nan daman zai ta san ba saudiya sai ta kuma gefen saudiya ta ce ko zo mu kare a shahid shi ne mutum na cikin ni'ima wani dalili zai fitar da shi dubi sudan shekaran je dubi sudan a yau khartum ta watse umdurman da umbadda da arkawait duk manyan wurare ne waɗanda suke cikin hada-hadar jama'a yau tsif suke abin har ya gangara ya kai wajen jazira daman kuma in kai yamma yammacin ƙasar su daman a cikin fitina suke sama da mutane miliyan goma sun bar gidajensu duk wanda ya bar gida ka gama anar wannan ya bar sos na abincinsa in ɗan kasuwa ne ya rufe shagon haka za a nuna birnin khartum kaga ga gidaje ga asibitota ga kemis-kemis ga supermarket komai empty ba kowa wasu ma a buɗe duk ina masu su suna nan da rai amma sun gudu don tsira da rayukansu haka boko haram ta yi a north east haka yanzu 'yan ta'adda ke yi a nan yankin namu kaga kidnapping ɗin makaranta ya sake dawowa tsoratar da garuruwa da ƙauyuka ya sake dawowa yanzu a nan cikin birnin sokoto allah kaɗai san gungu-gungu na 'yan gudun hijira a nan masallacin wata biyu uku baya mun tara gudunmuwa mun je mun taimaki 'yan gudun hijira waɗanda suke a yankin runjin sambo sun fi dubu kuma alhamdulillah daga cikin gagarumin nasarar da muka samu mun kafa makaranta yanzu haka wurin kuma har cikin azumin nan ana karanta Allah ya saka da alkhairi ga ƴan uwa malamai waɗanda suka bada haɗin kai don cin nasarar wannan kuɗin da kuka tara sai muka yi hikima muka sai abinci muka sai sutura muka sai barguna muka sai tabarmi amma muka rage wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari uku muka ce wannan ko ina ba a sa sai a karantarwa haka mun fi su a halare su arba'un hadis mun sai juz'in amma ƙa'ida bagdadiya za ka ga mace ta fi shekara 60 ana ƙara-ƙara da ita ta iya karanta fatiha wannan shi ne abinda balarabe ke cima rubba zarratin na fa'ad bala'i ya korota da kawai ba ta iya komai ba amma yanzu ga ta nan daga farkon sha'aban zuwa yanzu ina ta iya sura hudu ko biyar kaga ta wata fuskar an ci gaba to ya kamata duk inda bala'i ya zo a yi ƙoƙari a ci moriyar alherin da zai fitowa ƙarƙashinsa Allah ka kare mu daga fitina Allah ka ɗauke mana musubbu da balawi a ƙasar nan Allah ce kada ahsana Allah lahu rizqa kowa Allah ya kai aljanna ya kyautata masa arziki Allah alladhi khalaqa sab'a samawatin Allah shine ubangijin nan da ya halicci sammai guda bakwai wa min al-ardi mithlahunna kuma ya halicci irinsu a cikin ƙasa wannan shi ne wuri ɗaya tilo da cikin alƙurani Allah ce ƙasa ita ma bakwai ce ko ina a samawaci wani arda yake cewa ya ba ta suna guda akwai wani sirri na kimiyya a cikin wanda malaman kimiyya za su faɗa maka amma a nan sai ta ƙiƙwar ƙure ce wa min al'ardi mislahunna a ƙasa ma ya halicci irinsu ba na ƙasa ita ma bakwai ce wani zo a bukhari da muslim النبي صلى الله عليه وسلم من اغتصب أرضا أو أخذ شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين دون دي قاتن كسا أو ترواير كودا تكأغداتي أكان غنغا دا غنغا tsakanin danga ta tsakanin wato gona da gona ka ɗauki kuya ɗaya tsakanin iyaka ne nake to iyaka da iyaka tsakanin iyaka sun da ba ƙauye nake amma na zan ɗan birni ne sadda ina ƙauye komi na sani na harkar amma yanzu zaman birni ya ɗauke hankali in ka ɗauki abin nan mu ce kuya guda ta wuce ta ƙa kuya guda ka ƙara mu za Allah ce za a naɗe masa shi har ƙasa ta bakwai a ɗora masa a wuya a ranar da kowane azzalumi zai zo da abin da ya zalunci da shi a bisa wayan wani ɗauki da buhun shinkafa wani ɗauki da babur wani ɗauki da tirela ta wake ko gyaɗa wani ɗauki da wani banki guda wake dauke da shi musiba kuma kowa bai zuwa aljanna sai an masa hisabi Allahumma hasibna hisaban yasira yatanazzalu al-amru bainahunna Allah yace umarnin Allah yana sauka a tsakanin samman nan guda bakwai shari'o'in Allah hukunce-hukuncen Allah wa'azojin ubangiji kaddarori da yake hukunta komai daga wurin Allah yake tahowa zaka daga can ake sako dikiri ya gangaro ya gangaro har zuwa ƙasa lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir don ku san cewa Allah mai cikakken sani ne akan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma ku san cewa Allah ya kewaye ilimin komai to wannan ayoyi da a ce malamin kimiyya zai zauna ya fassara baku su da za ku ƙara sanin girman Allah sosai amma mukan dan shafa irin wannan ne saba saba don ba layin mu ne ba da wannan tafsirin suratul talaq ya kammala kamar da muka ce muku sura ce da ta zo a Madina kuma topic ɗinta shine magana aure da shika mu kun dai ji dokokin Allah iri iri dangane da shi kuma kun ji da Allah ya tsananta cewa in ba a tsaro wannan dokokin to za a gaba da musiba halaka kasa ma Allah na iya yi akan ba a kiyaye irin wannan dokokin na Allah Allah ba sai mu shiga suratul tahrim
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم سورة التحريم wannan sura an kira ta suratul tahrim saboda a farkon ta Allah ya ambaci tahrim din yace ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu haramtawa haramtawa da halaltawa haƙƙin wane haƙƙin Allah ne to amma dan adam yake iya haramta ma kansa abu saboda wani dalili kamar yadda Allah ta'ala ya ce kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi min ba'di min qabla an tunzala at-taura kafin a saukar da at-taura annabi yaqub ya haramta maka sacin naman raƙumi wannan shi ake ce ma alwashi wani lokaci ya yi rashin lafiya sai ya yi alwashi cewa idan na warke zan daina cin abin da na fi kome so shi ne na marakuru kina ya haramta gare shi amma asali halal ne da wannan mujaddadi dan foda ya yi hujja a risalarsa da ce risalatun ilaman yadda'i ilmar tafsir wanda shekaran jiya wurin seminan malaman tafsiri na yi magananta wani ana ce shi malam mai taguwa anan sakkwato aka yi shi irin yan barandar karatu din yan dagaji yan bani na iya cikin manya-manyan kurakuransa ya halattar da auren mata tara wai sau da Allah ya ce masana wasu lasawar ba kaga bai san bambancin masna da isnani ba masna bibbiyu ne isnani ko biyu kacal cewa bibbiyu ma'ana wannan ya biyu wance ya biyu wance ya biyu sulasa kuma wannan ya uku wannan ya uku wannan ya uku haka sai ka biyu da uku da hudu tara ke na ji wani malami a kaduna shi ma da dadewa tun muna madina wanda ya so ya zama khalifan mala bakar gumi allah bai kaddara shi ma yana irin wannan ya ci kaga ne an ce masana wa sulasa wa ruba'a wa hamsa wa sitta wa sab'a kasa da kama ina madina sai ta mamakin malami ya irin wannan magana wai wa hamsa wa sitta wa tisa wa sab'a don haka ai ta yi aure ba iyaka to sannan ya kalubalanci dan fodiyo akan dan fodiyo ya haramta ma kansa cin naman akuya bisa ga alwashi bayan ya yi rashin lafiya mun faɗi ce alwashi makaruhi ne amma in kai riga kai ya tabbata ko ba ka to dan fodiyo sai kafa masa hujja da wannan ayatta kullu ta'ami kana illa li bani isra'il illa ma harama isra'ilu ala nafsi min qabla an tunzila to wannan tahrim mutum haramta ma kansa abu ya taɓa faruwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda wannan surar ta buɗe hukunci da shi to da aka ke kiranta suratul tahrim ita ce sura ta casa'in da bakwai a cikin jerin surorin alkur'ani kuma ayoyinta goma sha biyu ne kamar wadda ta gabace ta bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim ya kai wannan annabi mai tarin daraja da albarka lima tuharrimu ma ahallallahu lak me yasa kake haramta ma kanka abinda Allah ya halalta maka tabtaghi mardata azwajik kana neman yardan matayenka wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai kaga inda wani zai fassara mana ita ce ya ayyuhan nabi lima tuharrimu sai mu ce to in kaje ta sai ka ce wallahu shadidul iqab amma tun daga furra suka ce lima tuharrimu cikin sauki ba ba haka ba ba tsanani ya ayyu annabi ya kai wannan annabi lima tuharrimu wa halallahu laka me yasa kake haramta maka kanka abinda Allah ya halalta maka tabda gaimar za ta azwajika kana neman yardan matayenka manya manzon Allah wani mai yarda sake amma ka ji wai ne na ni wallahi dai kowa bata ƙarya kake yi baka dai gamu da wanda ta isa din ba wai ɗaya kowa ba ta isa ta sa shi ba sai ta kulle ka ɗaka tukuna sannan mu gane to me yasa Allah ya wannan magana akwai hadisi cikin bukhari da muslim labari shahararri wanda mun san shi cewa manzon Allah ya zo ɗakin zainab bintu jahash sai ta bashi zuma sai ya sha to ga al'adar munzalar sassa kan kewaye matansa ya gaige da su to sanin cewa hafsa zainab bintu jahash tana da zuma mai daɗi kuma su san manzo Allah mai son zuma ne sai aisha da hafsa suka haɗa kai suka ce kun ga muguwar can yanzu za ta ba shi zuma ya sha zaƙi ya zo na ta fira da ita suka ce to ya za mu yi in ya shigo wurina zan ce mishi na ji yana warin tafarnuwa wani abu na cikin magajir ba tafarnuwa ba ce amma a karo kalla mai kuke fasa to abu ne mai wari ba ice ne shi ma kamar tafarnuwa kuma ana magani da shi yace ke ma in ta iya zo ɗakin kiki ga mishi haka na ka dai shigo ɗakin aisha su ce muzalla bai haɗa ka da magafir na ji kana warin magafir sai ce wallahi ban sha magafir ba amma zuma ce zainab ta shayar da ni watakila zuma ta ci itacen magafir ne bai dawa bin a yana zuwa ɗaki hamsa ce kana warin magafir ina ka samu magafir bayan allah duk kishi ne wai ita dai a sota kuma kar a so wata sama da ita da yana da ka tashi bai ɗaukar kishin matansa ba yadda za ka yi ne halitta ce manzo Allah maka shi ana masa a gidansa to shine sai ya haramta ma kansa shan zuma yace ai ko in haka ne bazan ma ƙara shan zuma ba na haramta maka yana shan zuma sai Allah ya yi annabi lima tuharrim ma halallahu laka me yasa kake haramta ma kanka abinda Allah ya halalta maka duk da gaimar za ta azwajika you want to please your wife kana so sai matanka sun ji daɗi sun yarda da kai ashe asali matan mutum sai da shi abin nema ne tunda manzo Allah ya ne amma ka haramta maka ka abin da Allah ya halalta maka to ka dan zarce inda ya kamata ka tsaya wajen neman yarda amma inda za ka ce shin faɗa min yau me kike so ta ce ice cream ta sai ka fita ka nemo ice cream sai ka yi su kofar gida kana oda a buɗe sai ta bugu waya wallahi ni namun ta hadda shawarma ka koma ka nemo shawarma sai ka karyo kwanan gidanka gyar sai ta kuma buga maka waya kar ka manta ka biyo min da tsire sai ka shigo cikin gida ce ta ba biredi da me zan ci wannan tsire ka sake komawa in dai don ka yarda da ita ne ibada ce kake babu laifi ka ci gaba da yi mata yan lele ne wata ba har goya take yi ba karba kallawa a taba sa kawai na aikin ba akwai ruwaya wadda imamu ahmad ya ruwaito cewa a'a da aisha imamu bukhari ma ya ruwaito cewa a ɗakin hafsa ne manzo Allah ya sha zumar sannan da aisha da sauda su ne suka haɗa baki to kaga da duwa da aka yi da ita aisha ta faɗo ciki radiyallahu anha warda da ka iya shi a sun zo ana ba su sassauta mata ko kaɗan daman ƙiyayya ba ta rena laifi kamar yadda soyayya ba ta raina kyauta masoyinka in ka ba shi kyauta kaɗan sai ka gaira ta azizi ta yana ta faɗa ma mutane shi ko maki neman laifi yake ko mai karancinsa sai ya makalkale maka tunana aisha na cikin wannan ibn kasir ya ce shirya ta ganin aisha da hafsa ne kamar yadda umar yake sanar da ibn abbas a hadisin da imamu ahmad ya ruwaito akwai ruwaya da ibnu kasir shi ma ya ruwaito mai nuna cewa ba ma zuma ce aka haramta ba a'a mariya ce mariya ce ku yangan manzon Allah ya kasan masar wadda akan ta manzon Allah ya ce ku kyautata wa mutanen masar suna da zumunta suna da surukuta zumunta domin mahaifiyar annabi ismail ta masar ce kakar kakar kakar kakar kakar kakan kakan mai gidan musallallahu alaihi wasallam suna da surkuta saboda mariya daga ci aka dauko ta aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mariya ke haramta maka su saduwa da ita saboda yardar da Aisha da Hafsa ko menene ya faru dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta maka sabin da Allah ya halalta masa saboda yana neman yardar iyalinsa kuma akan haka sai Allah ya masa magana mai laushi ina ce me yasa kake yin haka amma fa wallahu ghafurur rahim naka baka da matsala an wuce wurin an yafe maka to idan haka ta sake faruwa ga wani me zai yi sai Allah ya ce kad faradallahu lakum tahillata imanin idan irin haka ta faru a bar shi a matsayin rantsuwa Allah ya faralta muku wato fidda rantsuwar ku warwarar rantsuwa don haka sai ayi kafara wallahu maulakum Allah shine majibin jikku والله هو وهو العليم الحكيم الله شيني mai cikakken sani kuma mai cikakken gwaninta don haka Allah baya sun haramta ba kanmu ababen kwarai ya ayyu allazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la tattadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin to har inda Allah yake fa kafatu it'amu asharati masakina min awsati ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم don haka idan mutum ya ce ya haramta makansa abu wanda Allah ya halarta masa to sai mai da wannan a matsayin rantsuwa sai ya kafara rantsuwa idan mutum ya rantsuwa kuma yana so ya warware ta mai zai fa kafaratu itsamu asharati masakin ka samu talakawa goma ka ciyar da su abinci ka ba su mudu ɗaya na abinci irin wanda aka saba ko ka zaune da su ka ba su abinci lafiyayye da fafi shi ne alace min ausati ma tutimuna alaikum daga mafi tsakiyar abincin da kuke ciyar da iyalanku ka kuma su kaskantacce au kiswatuhum ko ka hada su da tela duk ayi musu sutura kowa ayi mashi jamfa da wando ko ayi mashi shirt da da da jeans ko kuma in mace ce a mata zane biyu da riga kiswatuhum أو تحرير رقبة وإن كان دباوة كديوتش فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وأن دؤكم نبي إيه فوق دا تي أزم كان أوك da haka ko ka ciyar da talaka goma ko ka suturta talaka goma ko ka ɗiyarta bawa guda idan wannan bata samu ba baka da ko guda kai matsiyaci ne to kai azumin kwana uku ka zauna da yawa ka ci gaba da shan wahala a matsayin ibada don haka wannan aya sai ta zo da mafita daga halin da manzo Allah sarasa ya samu kansa a ciki da ya zama hukunci a gare mu nan za ka gane wato idan arada Allah amran hayyaja asbabahu in Allah na son abu ya faru sai ya zaburar da dalilansa kun ga wannan abu ne da zai iya faruwa ga wani ko bai iya faruwa to bai faru ba za ka sai Allah ta ya kaddare faruwarsa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka saukar da hukunci akan haka kuma wannan rubutacce ne cikin lahul mahfuz tun kafin a haifi kakar sayyidina Abubakar wanda ya haifi na Aisha cewa hakan za ta faru kuma Allah zai saukar da wannan aya haka da kuma haka ai shine abinda annabi Adam ya ce ma annabi Musa annabi Musa da ya haɗu da Adam a cikin sammai yake cin wai ba kai ne Adamun nan ba wanda Allah ya halicce ka da hannunsa ya sanya mala'ikunsa su yi maka sujuda ya ce ni ne ya ce kuma sannan ya ce karka kusanci bishiya ya halalta maka komai banda itatuwa guda itaciya guda ɗaya amma ka saba masa kace kace tata ba kai ne musa nan da Allah ya rubuta ma taura da nan sa yace eh yace a ce a taura nan baka kace an rubuta zan ci itaciyan nan tun kafin halicce ne ba kun zai ce fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa adamu sai hujjaci musa kafi kenan ana iya amfani da kaddara ga abin da ya riga ya auku ya wuce amma ba ka amfani da kaddara ga abin da za ka yi kun gani annabi adam ya yi hujja da kaddara ga abin da an rubuta masa ya riga ya faru har ya riga Allah gafara har Allah ya gafarta mai sai sai an riga an kaddara amma ka ga mutu ya ta sama wurin barna ka ce wa ne ji tsoka ji tsoron lalace a inda an kaddara zan je zan je kai ne kai ne ta yi a ta yi وإذ أسر النبي وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير
فإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا a lokacin da ka ambaci lokacin da annabi ya sirranta ma wata daga cikin matansa wani labari wato lokacin da ya ce ma hafsa ta aisha ta ce masa ta ji warin magafir muka ce bai ɗau maganin da wani muhimmanci ba da ya ce hafsa ma ta ce ta jana warin magafir sai ce na haramta ma kaina mariya har abada amma karki faɗa ma kowa to dama ita kuma abin nema ne ya samu domin a ruwaya a wannan ruwayar ta mariya cewa sun gan shi ne tare da mariya sai ce to ya haramta ma kansa ita a waccan ruwaya kuma zuma ce sai ta haramta ma kansa to kaga dole ta dawo ta faɗa ma aisha to fa bakircin da muka kulla yayi nasara to sai ce karki faɗa ma kowa falamma nabba'at bihi lokacin da ta bada labarin bayan ta karki fada wa azharahu Allahu alaihi Allah ya bayyana masa ya to fata ce ta fada ma Aisha arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd sai zai ce a anya hafsa baki je kin fadi kaza ba sai ya fadi wani cikin maganar ya kauda kai daga wani saboda karimci da kunya irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba komai ne zaka ce sai ka kwankwance ka kunyata mutum ba ya suka ce an yi labarin nan bai fita ba da shi ne an rafa ba bahu ba raza an ba falamma na ba ha bihi da ya ba ta labarin aikin cikin ce ma aisha kaza qalat man an ba ka haza tace wai fada maka haka wai fada maka wannan qala nabba'ani al-alim al-khabir sai ce wanda yake kowa sani da cikakken labari shi fada shine Allah to kaga wannan shi zai nuna maka wato kaidin mata girma gare shi sun haɗa kai sun ci nasara kuma sun koma gefe suna bitin amma wannan abin da suka yi da wani ne aka yi da wani ne aka yi shi ba manzo Allah ba abu ne mai sauki to amma kullawan manzo Allah irin wannan a gidansa abin yana da muni laifi ne shi yasa muka ce muku sabon manzo Allah ba masumai ne ba mayan aljanna ne wa yake maka masumi da yake shiga aljanna masumi da yake shiga aljanna me ma'anan zaman Allah gafurur rahim ko gare mu dai in ba yake gafurun ba gare su ba su gare mu dai yake rahimun banda su tadaka sai Allah ta'ala ya ce ma Aisha da Hafsa in tatuba ila Allah ku biyun nan in kun tuba zuwa ga Allah فهو خير لكم جملة دبائير بكين إن تتوبا إلى الله إن هل كنتم زواجا الله تذكرت فقد سقط قلوبكما زكاة تنكو سنكر كاتا سنيا بند بيداتي بهاك زوتي أبا تدك أشي ما تركوا تنا إيه كل شري تنا إيه هذا ما يكيرتي أما سوسا إلا مرنسو بس غالبي ba ma kirci na a kashe mutu suke yi ba makirci dai na so su ba makirci ne za a kulla sata ba shi yasa ko a ma'aikatan akwai darakta wadda an mace za ka ga mazan ɓoye-ɓoye suke mata don tsoro gare ta amma makirci na a so ta ko ina tana zuwa saboda su ku debi suratu yusuf alaihi salam inda aka ce inna kai da kunna azim don makircin da ta kulla ita da yusuf ya so ta shi kenan ka haɗa shi da makircin yan uwansa wanda suka raba shi da mahaifinsa suka jefa shi rijiya suka dake shi suka sayar da shi a matsayin bawa suka dawo ja'u a bawa isha an yabku da suna kukan ƙarya makircin waye fi matsala to sai Allah ta'ala ya gitta musu yin tuba me mumini na kware yake zato matar manzon Allah ta yi laifi har Allah ya saukar da aya ya ce mata inda kun tuba da ya fi muku alheri me mumini na kware yake zato gare su cewa me to yan shi'a sun ce lalle ba su tuba ba saboda su sun dage sai sun kai su wuta da wutar tun da su gidan ubanku ce sai ku sa wanda kuke kuwa ku kuke so ko ta yi muku yadda kuke so amma ba kai kamata ka karatu ba da kai kamata ba karatu ba wurin zagi ba ne wani lokaci kawai mutum sai ya more bakinsa ne ya faɗe da wannan amma bai dace bai dace wato ban haushi ne da shi mutum ya tsaye wai dole matan manzo Allah sallallahu alaihi ya kai ta jahannama kuma shi yana so ya shiga matarsa ta shiga uwarsa ta shiga ubansa ya shiga inda Allah ya ce yan wuce ne ba za mu kare su ba da ya faɗi mata annabi Nuhu ‘yar wuta ce ba mu kare ta ta faɗi mata annabi Lutu ‘yar wuta ce ba mu kare ta amma waɗannan iyayen namu Ubangiji ya yi bi su ko'ina kuma ya ce musu lastun da ka ahadin minan nisa ku ba ɗaya kuke da kowa ba ya ba su girma da daraja ya ce musu wa zuwa jihu in mu hatu to dan me za ku yi sai kun kafin da su dan me za ku yi sai kun kai su wuta in ta tuba ila Allah faqad sakat qulubukuma in kun tuba zuwa ga Allah ya fi muku alheri domin zukatanku sun karkata wa in tazahara alaihi in ku kuka ci gaba da hada kai akan kulla masa makirci fa inna allaha huwa maulahu ku ku sani Allah na nan tare da shi shi majidincin sa da ka ku je ku yi kwamiti ga kwamitin ubangiji wa jibrilu wa salihul mu'minin da jibrilu da mu'minan kirki gaba daya wal mala'ikatu kai hadda mala'iku ba da zalika zahid duk sun sa hannu ciwon ga kwamiti da haka manzo Allah yana tare da Allah yana tare da Jibrilu yana tare da muminai yana tare da mala'iku ku ko ku tayi ku hada kanku shine wani ce masta'zama al-ilahu kaida hunna illa li anna hunna hunna ku duba su biyu katal nan kuma ka ce Allah na nan mala'iku na nan Jibrilu na nan muminai na nan dalle ba kircin mata ya kai babu kama duk wani abin da ya faru manzo Allah bai sake su ba kamar yadda sai na umar ya faɗa ko kuma kamar yadda ya tambaye manzo Allah ya ce har tsallakta a zuwa jak manzo Allah ya ce la fa kabbara hatta sumi a sautuhu fi suq labari duk ya yadu cikin madina kasance ya jita ta koyi shi a nan ga manzo Allah a Madina ga Abubakar ga Umar ga Usman ga Ali ga Talha ga Zubair ga Sa'ad ga Sa'id ga Abdurrahman ibn ga Abu Ubaida ga matan mu'minai amma aka yada jita-jita cikin Madina cewa manzo Allah ya saki iyalinsa manzo Allah ya koma masallaci ya tare yana hushi da su sai da Umar ya zaina sai masa hira yana ta tadi yana neman ina zai kutsa ya samu gabar da zai tambaye shi cika ai manzo Allah baka gani ba lokacin da muna maka fa matan mu kaza kaza da aka zo Madina yana ta tadi da manzo Allah can sai ga manzo Allah ya dan saki jiki sai ce ya rasulullah hal tallaq bi abi anta hal tallaqta azwajak manzo Allah na fanshe ka da ubana ka saki matanka manzo Allah ce la ban sake su ba sai wata irin kabbara mai kara sai da aka ji ta kasuwa to ku zo ku ji duk jita-jita da kuke kare ce manzo Allah bai saki yayansa kuma dole bakin ciki domin yan sana suke iyalin kai an ce hadda matan sun dauka ya suke su saboda yaduwar jita-jita a tsarar buhu in tsallaka kunna عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عابدات سائحات سيبات وأبكارا
asa rabbuhu in tsallaka kunna ku yi hankali ya kuma tan manzo ku daina bata masa rai ubangijinsa ya yi kusa in tsallaka kunna in har ya yanki shawara ya sake ku an yi bidilahu a zuwajen khairan min kunna ya hurhura masa da matan da sun fi ku alheri to haka ku daina yau manzo Allah wato yanga wadda ta wuce misali mace in ba ta da yanga ta zan banza ta zan holoko amma kuma in yanga ta yi yawa to tana tana da matsala don haka ko rage wannan yanga ga manzon Allah in kun kiyaye sake ku Allah zai busa masa lolin sun kafe ku kaga wannan ayar ma tana tabbatar da bai sake su don cewa in tsallaka ku in har ya sake ku ga bai sake su ba kenan kuma wa'anda Allah zai bashi za su zama muslimatin mu'minatin sun hada musulunci da imani ma'ana sun tsaye da shari'o'i na bayyana da na ɓoye qanitatin masu cikakke da'a da dagewa kanta ta'ibatin masu tuba zuwa ga Allah kaga ashe ba a ce wanda ba su laifi ba ko ba haka ba sa'ihatin masu yawan ibada abidatin masu ibada sa'ihatin masu dagewa kan ibada sayyibatin wa abkara a ba su zawarawa a ba shi gudare ba karka ɗauka mace lafiya budurwa kaɗaya akwai taba jiki wadda ta yi wata budurwa don haka zawara ku kwantar da hankalin manzo Allah din batansa zawara ne in banda kwara guda na na isha ce kai budurwa sau da haka ba illa ba ne ba aibi ba ne ba laifi ba ne a wurin bazawara aksarin matan manzo Allah ba duk sun haifa wani wuri kafin sa amma haka yaga abin sai ce nasu to sai Allah ya musu gangawar cewa ku yi hankali in fa manzo Allah ya sake ku to shi kenan fa taku ta kare kuma zai aure wasu inda suka fi me wannan Allah yake sai nuna mana a cikinsa cewa dan mace ta aure wani babban mutum mai daraja to in bata sai makanta daraja ba ba ta da ita shi sannan gaba ƙarshen sura zamu ga har matan manzannin da suka shiga wuta mu ga matan sarkin kafirci na duniya wadda ta shiga aljanna sauraka kada wanda ya tuciya da gida ko girma cewa ni dan wane ne ko gidan wane ne fito ko kuma ni matan wane ce babu wannan lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum zumuntakku a lahira ba ta aiki ‘ya'yan da kuka haifa a lahira ba su amfani يوم القيامة يفصل بينكم رأى القيامة ذات ون ينا ون ينا هو حساب صدقة يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله رد wani bai iya tsina nama wani komai a ranar al'amari gaba ɗaya na Allah ne shi kadai da ka yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني haka kusanci shi kadai zumunci shi kadai ba su wadatarwa to da jin wannan wa'azi da Allah ta'ala ya yi ma matan manzo tun daga inda yake cewa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu har inda yake qad faradallahu lakum tillata imanikum wa idh asarra an-nabiyyu in tatuba ila Allah asa rabbuhu in talaqa kunna sai suka yi saduda suka koma ga Allah suka nemi gafara Allah suka yi tuba suka roƙi manzon Allah afuwa kuma ya yafe masu da haka abu ne da ya bijiro a wani lokaci na rayuwa kuma ya wuce ya zama me ya zama tarihi saura da me hukumu ɗauki izina da darussa a ciki kenan ka ce Allah ta'ala ya hukunta faruwa wannan abubuwa don mu ɗauki wa'azi cewa ba kowane gida ne ake zaune cikin jin daɗi a kullum ba wani shi abin da yake zato in ka yi aure ka gama wahala don haka da ka gama sha wahalar waje cikin gida hutu ne gidaje da yawa wahalar da a cikinsu ta haiwar da a waje wani ya taɓa zuwa gidan sai da umar ya kai ƙaran matarsa wai shi damuwarsa don me zai zai ce kule matar ta ce can ya za a yi ya faɗi ta faɗi yanzu da ni kike sa'insa mai girma ne sai ta yi wurin sai da umar ya yi sallama ɗaya ya ji hayaniya ya yi ta biyu ya ji hayaniya ko da ya ta uku sai ya kasa kunne sai ji sai da na'umar yana faɗi tana faɗi muryarta tana sama da ta sai ce a nike nan sai ya juya umar ya ji sallama ya fito ya ce a na ji muryar wani a ya kira shi ta to na kawo kuka gidan mutuwa ne abin da isko ana yi gidanka shi na barwa gidana sai ce to ka ce ka rike matanka kowa haƙuri ya ce abinda ake so dai ka bi shawarar wani dattijo cewa don Allah kullum ka nemi abin da fi sauki dattijo ya aurar da ɗaya shi yarinya ce ba ta da wayo sosai kwana biyu uku ana tafiya ana jin daɗi abinci yana tafiya daidai rannan sai ta mance gaba ɗaya ba ta sa gishiri ba ya zo ya aza ta faɗa ita kuma don ɗaya ban sa gishirin ba shi kenan ya faɗi ta faɗi sai yau cikinta ya kore ta ce ta gidan kula suke ki gidansu ƙauye ne sai an hau dutse akwai inda sai an tsallaka ruwa yini guda ta isa gida da daddare tana kuka baban ta ce miyan kai ta kwashe labari ta faɗa mishi ya ce oh ya ce to gobe ku huta jibi za mu ta ya ɗauke ta ya ɗauki ƙane shi ya ɗauki matar shi su hudu suka sake biyo hanya yini guda suka iso ya ce mis ne faru tsakaninka da matarka eh wallahi raina ni ta yi ai kaza kaza abin ta yi abinci ta yi ko gishiri babu ya ce to ga matarka nan na maida maka kuma don Allah ina baka shawarar kullum ka ɗauki wadda ta yi sauki ya ce yanzu da ta yi abincin nan ba gishiri da ce kai ta yi ka ɗauko gishiri ta ɗauko kacce ƙara ta ƙara ka ɗandana kacce bai yi ba ƙara ta ƙara kacce ta kobi ke ga wadda aka yi shi duk Allah bai hibe yanzu ka wahalce ta yini guda mu ka taso da mu yini guda yanzu mu sake koma mu sa abin da za mu gaba da shi cikin daji duk Allah ka rinka yin abin da ya sauki to don Allah mazaje ku rika abin da ya sauki tunda za ana nuna mini lokaci yayi abin da makaranta daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi idan mun kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa da gafara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين